بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ضلاله اخوان الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أولا لنا كثلاثة أولا لنا بشرين عند بطل ورسل الله إجراء من الله صلى الله عليه وسلم da bakwai wanda shi ya daidai da ta shi daga watan ta miladiya dubu biyu da bakwai a darasin mu na biyu a cikin wannan littafi mai suna alwasiyyatul kubra na wanda suke aiwatar da wannan shekul islam ahmad ibn abdul hamid ibn taymiya al-harrani rahimahullahu ta'ala darasin da ya gabata ibn taymiya ya fara magana akan irin abin da Allah ya cikin sarki yayin da wannan al'umma na baiwa da su yi da yawan ba ta ta hanyar aiko mata da wannan manzo manzon tsira a mai sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a cikin wannan addini da Allah ya cikin sarki ya aiko shi da shi akwai abubuwa da suka tarayya da sauran addinai da suka gabata addinai da Allah ya aiko annabawa da shi wannan addini na mu na musulunci ya yi tarayya da waɗancan addinai cikin wata abubuwa sannan kuma Allah na daga cikin sarki ya keɓance wannan al'umma da wasu abubuwa na shari'a waɗanda babu su a cikin shari'a inda suka gabata. Ibn Taymiyyah ya fara tuntuɓa da bayanin waɗannan abubuwa a jumlace a jumlace kafin yanzu ya shiga babban jigo ko babbar manufa ta wannan sako na shi da ya rubutawa mabiya shehin malamin nan abu yin da sa ibn tayyiba yana cewa kamar yadda yake a cikin darasin da muka da muka fara a darasin da ya gabata yake cewa inna hasabun ba'da zalika bima mayyazahum bihi wa qaddalahum min as-sur'ati wal minhaj alladhi ja'alahu lahum ko kuma gabanin haka yana cewa hadazin Allah ya shirya da wannan al'umma bima بعث به رسله جميع جميعا يا أيها يتولى الأمة زيا بعدين يا أيها تكتب من الجنس من الدين الذي تعبوه جميع خلقه لا الدين الذي أن تعالى تكتب من الإسلام كل ذلك من النبي آدم عليه السلام أرجع رزق الله جل وعلا أتى الدين الذي أن تعالى ثم قسم بعد ذلك بما ميزه الدين sannan Allah maɗaukacin sarki ya keɓe wannan al'umma da abin da ya sa suka sha banban da shi wa faddalahum ya fifita su da shi min shari'ati na shari'a wal minhaji da tafarki na rayuwa allazi ja'alahu lahu wanda ya sanya da wannan al'umma yake kal awwali abu na farko wanda shi ne abinda Allah maɗaukacin sarki ya faranta wa duk wata al'umma tun lokacin da Allah ya saukar da ɗan na farko ba zan da annabi Adam alaihi salam zuwa ga doron kasan nan har zuwa Allah madaukakin sarki ya karɓi ran mahaliki na ƙarshe wannan addini waɗannan abubuwa ba sa canzawa abubuwa ne guda ba ba za su canza ba misli usulul iman kamar abin da ya shafi shikasikan imani fa alaha mafi ɗaukakar fitafikan imani wa asdaliha mafi falalar fitafikan imani huwa tauhidi shi ne kaɗaita Allah da bauta ɗanɗanta bauta da Allah shi kaɗai wa huwa a gyara ba wa shahada su gani wa huwa a gyara wa huwa bari da biro awwalu abu na farko misli usulul iman kamar fitafikan imani waɗanda su ne rukunan imani guda nawa guda shida wanda suka zo a cikin hadisi jibril hadisin da sai da umar rabi allahu anhu ya ruwaito wanda muslim ya ruwaito shi imam bukhari ya ruwaito shi a cikin sahih bukhari amma hadisin abu huraira muslim ya rawaito shi a hadisin umar da tsawonsa jibril alaihi salam ya zo a sifa ta mutum zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a zauna cikin shi yana tambayoyi daga cikin irin tambayoyin da yayi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba shi labarin menene imani ta akhbirni an al-iman قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره yace maka imani shine kai imani da Allah da mala'ikunta da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira kuma kai imani da kaddara mai daɗi ko mara daɗi waɗannan su ne fitafitan imani guda shida babu wani wanda zai zama aikinsa ya samu karbuwa a gurin ubangiji sai ya yarda da waɗannan fitafitan imani duka to duka waɗannan fitafitan imani guda shida kalmar shahada al-imani billah shi ne jigo na farko duk sauran zai samu al-imani billah shi ne al-asl imani da Allah shi ne jigo na farko sauran duk irin samu na imani da mala'iku imani da littattafai imani da manzanni dukkanin su wasu rasta ne daga cikin imani da Allah imani da Allah kuma shi ne abinda kalmar shahada ta kunsa gaba da ashhadu an la ilaha illallah kuma wannan kalma ita ce mafi girman kalma da mutum zai faɗa afdalu ma kuntu ana wanda biyuna ba'di min fadli أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وأشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في نفي في كل أدلة النبي صلى الله عليه وسلم وفق ما ذكري في نفي في كل ذكري وأن أن ما لا تتفقد بعد فأعلاها وأفضلها هو التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله. في كما تلقى يا بعد أبو بيت فأواد الاختيار في الله. كما قال تعالى كما ينبغي الله يقول وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبده باب ولي من زيد muka aiko gabanin ka kafi mun maka wahayi abinda wahayin nan yake kunsa ko yake kunsa da shi ne la ilaha illa ana fa'budu babu abin da ka sawa da gaskiya sai ni da haka ku zai samu ku zai samu ni kadai kowane annabi ya zo da wannan kinki ya zo da wannan jigo ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت haka muka aiko aika zuwa ga kowace al'umma da wani manzo yana cewa ku bauta wa Allah kuma ku nisan duk wani abin da ake bauta ba Allah ba shi ne alfaru duk wani abu da bawa da dan adam ya shige iyaka wajen girma baki to ake yake cewa ba kullu ma tajawaza bihi al-abd كل ما تجاوز فيه الحق حدوده duk abin da baya zai wuce iyaka da shi wajen girmama shi to wannan shi ake cewa babu da sharaɗin yankacci wannan abu saboda annabawa su fita waɗanda aka zai fita masa kamar annabi isa alaihi salam mala'iku su fita waɗanda aka zai fita masa ba da yardar su ba wanda duk aka zai fita masa sai aka wuce gona da iri wajen girmama shi kuma ya yarda to ya fita ƙarƙashin kalmar asabu Allah ce wasu alman arsalna min qablika min rusulina ka tambayi waɗanda muka aiko gabaninka daga cikin manzannin mu a ga Allah min dunin rahmani ali hakan mu'minu shin mun sanya wasu ababen bauta banda Allah mai rahama ana bauta musu ma'ana dukkan annabawan da suka je gabaninka babu wanda ya zo da irin wannan da awa ta cewa a bauta wa da Allah ba kana da zakari أن يؤتيه الله أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. باب ومد كتب بيداتي شريكي باب الله يا باتي أمك يا باتي حكمتي يا باتي بكتابي ya fito yana cewa mutane su zama masu zai tsakanin da Allah babu wani wanda Allah ya ɗauki sarki ya aiko ya girmama shi da annabci ya girmama shi da saukar masa da littafi sannan kuma ya zama yana kira zuwa ga bautar kansa da Allah ba da haka dukkan annabawa da suka zo su yi kira ne zuwa ga tsantsanta Allah da bautar shi kaɗai haka nan Allah yake shara ala kulli nabiyyi la yasabi li nuha wallazi awhayna ilayka wa ma yasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يهتدي اليه من يشاء ويهدي اليه من يشاء Allah ya shar'anta muku addini daga na addini Allah ya shar'anta muku daga cikin addini irin abin da ya yi wasiki da shi da annabi Nuhu wallazi auhayna ilayka da abin da muka yi maka wahayi zuwa muka yi maka wahayin ka wa ma yasaina bihi ibrahim da abin da muka yi wasiki da shi da annabi ibrahim wa Musa da annabi Musa wa Isa da annabi Isa an aqimu dina da cewa ku tsayar da wannan addini wa la tatafarraqu fi ku tsayar da kalmar tauhidi kada a samu bambanci tsakanin ku cikin kalmar tauhidi kada ya ala al-mushrikin ma tad'uhum ilayhi abinda kuke kiran arna ba su ga su kawo wani Allah ba Allah ba abinda kuke kiran zuwa gare shi na kadaita Allah da cikin sarki da bauta na barin bauta ta dukkan wani abu ba Allah ba ya yi girma a wajen suna ga abu ne babba duk sanda mutumin da yake ɗauke da da'awa ta tauhidi karantarwa ta kaɗaita Allah in ya shigo wurin da za a kaɗaita Allah yake a zo a kaɗaita Allah shi kaɗai to wannan kalma za ta yi girma a wurin za ta saurare a wurin waɗanda suke sun saba da wata rayuwa ta turka wata rayuwa ta gane da addini da wani abin da ba addini ba za su ji girman kalma a ce ba za su bai kawo kaza da rafi kaza da rafi kaza ba wanda za su ce abu kaza shirka ne a daina kiran wani ba Allah ba in an gamu da wani wata wani bala'i za a faɗi sai an ga wata nasifa kada a kira kowa da Allah ba kada a nufi kowa da bukata ba Allah ba shi kadai ne wanda ake nufa da bukata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al-isti'anatu billahi billahi wahdahu kada a nemi agaji cikin abin da za mu iya cikin Allah da wani ba Allah ba kada a yi wa wani yanka ba Allah ba قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين waɗannan duk ayyuka ne da ake wa Allah sai ka samu kanka cikin mutanen da su suna ganin akwai waɗanda su ba za a yi musu wasu abubuwa irin waɗannan ba Allah ba. Kaji muridi yana yaban shehinsa, yana cewa shehinsa shi ne sallarsa shi ne azuminsa shi ne gaskarsa shi ne layyarsa shi ne hajjinsa shi ne baccinsa shi ne tashinsa shi ne tsayuwarsa shi ne zamansa shi ne numfashinsa shi ne shansa shi ne kinki. Duk gaba ɗaya rayuwar ya gaskiya tattara ya dan ƙarfi sai ne rage wa Allah kuma qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu to shi kuma gaba ɗaya ba wai ya raba ya raba ya ga Allah wani abu zai a duk ya ce da shi yana da in ka duba cikin diwanin irin su a marigayi a abubakar a titi diwanin sai ta da kafin da na kano ka duba irin diwanin tijjani islam na yan mota za ka ga duk waɗannan yaƙe-yaƙe da suke yi wa saula irin waɗannan abubuwa za ka ga suna su da salati wa siyami wa siyami wa qu'udi ya ya ya ina to in ka ga kace wannan shirka ce duk wanda ka jingina ne waɗannan abubuwa ka mai da shi Allah ka ba shi tujojin Allah ko ya ji girman kalma yanzu ba za a yabi shi ba kari da shi shi yi na tsaye ka bai haka ba ku so yanzu kalmar ta masa girma ka ce shi yi baya ne kamar sauran bayi in ya yi aiki na tsare ya samu rahamar Allah in ya yi aiki ba daidai ba Allah ya azarta shi kamar da ake azarta duk wani kan tabari ka ce yanzu kamar kana zuba masa ruwan nasu kajar halar musulci da mata da ihun ilai Allah ya sabi ilaihi man yasha Allah yana zaɓar waɗanda ya so zuwa gare shi cikin bayansa wa yahdi ilayhi man yunib yana shirya da waɗanda suka mayar da al'amuran su gare shi haka da Allah na ce ya ayyuhar rasulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun ya ku waɗannan manzanni ku ci daga daɗaɗɗen abubuwa su ne na halal wa'malu salihan kuma su yi ayyuka na ƙwarai waɗanda Allah ya umarce ku da su inni bima ta'maluna alim ku ci halal kuma ku yi aiki bisa da umarnin Allah madaukakin sarki inni bima ta'maluna alim kuma ni masani ne da abin da kuke aikatawa wa anna hadhihi ummatukum wannan al'umma ce ta ku gaba ɗaya a dunkule ummatan ya ku da al'umma ce ta ya ɗaya ana rabbukum kuma ni da ubangijin ku fattako ni ku yi ku kiyaye da ku kuma ibnu tayyiba shi ya jero waɗannan ayoyi don ya tabbatar maka da cewa wannan abu ne da dukkan addinai da Allah ya saukar daga sama da annabawansa da manzanninsa suka yi tarayya su ne usulul iman mafi girma daga cikin usulul iman shi ne tauhidi haka nan yace wa mislul imani bi jami'i kutubillah da kuma misalin imani da dukkanin littattafan Allah wa jami'i rusulihi da dukkanin manzanninsa kowane annabi ya zo yana gaskata annabawan da suka gabace shi kowane littafi ya zo yana karfafa yana karfafa littattafan da suka gabace shi ne yana gaskata babu wani wanda zai zama mumini face sai ya yi imani da dukkanin annabawa gaba ɗaya babu ko gaskiya ya yi imani da dukkanin littattafai da Allah ya saukar da manzanninsa babu ko gaskiya kamar yadda Allah ya ce wani ya ce ku ce amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wal asbab wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ku ce amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana shi da alqur'ani wa ma unzila ila ibrahim da abin da aka saukar wa annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbab da jikokin su wa ma utiya musa wa isa da abin da aka bawa musa annabi musa da abin da aka bawa annabi isa وما أوتي النبيون من رجل بعد ما رأت بقى تكثر أن بايا دجا أبنجدهم لا نفرق بين أحد منهم بعد عمون بندن في أسام الدولة بسكوث ونحن نبو مسلمين كونوا في قوة لما تصلى معها ما تتجود عليه da Allah maɗaukakin sarki wannan ayar ta ƙarfi imani da annabawa da abin da aka saukar musu imani da abin da aka saukar musu gaba ki ɗaya waɗannan da aka ambata da sunayensu da sauran annabawan da ba a ambace su ba la nufarriqu baina ahadin min rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum babu dan ba na nuna bambanci tsakanin ɗaya daga cikin su haka nan Allah ya ce wa qul amantu bima anzala Allah min kitab wa umirtu li ahadina bainakum kace na yi imani da abin da Allah ya saukar min kitabin kitabin anan na kira shi wa huwa تعم جميع إلا في في في في سياق الإثبات إلا أنها جاءت نكرة لتشمل جميع الكتب. دكتا من الكتابين تبقى بند الله وسيسر من الكتاب لا إيمان به وأمرت كما أن أمرتني من أعدل بينكم في أبي سبحانه حسنا ذكرت آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين manzo ya yi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa haka nan dukkan mujinai sun yi imani da abin da Allah ya saukar da manzonsa kullum dukkanin su amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi sun yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa suna cewa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba na nuna bambanci tsakanin wanda da cikin manzanninsa وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير هنا تكفي منذ منذ غفرانك الله غفر وسمت نيمة ربنا يا أبنجهم وإليك المصير هم مقوما مجلابا وبتركيه يا بريكا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله لا يقول على ولا أبو في أبو النجاة إياه لها ما كتبت أبو النجاة إياه لا أيها ita ce za ta samu ladan wannan wa alaiha matta sabab abin da ta koyi na ayyukan banza ita ce za ta ɗauki laifukan wannan rabbana ya ubangiji mu lati akhizna inna fina akhtana ya ubangiji kada ka kama mu da wani laifi shi abin da muka yi na mantuwa ko muka yi na kuskure rabbana wa la tahmil alaina isra ya ubangiji kada ka dora mana wani laifi kama amalta wa ala alladhina min qablina kama yadda ka dora da waɗanda suka gabace mu saboda saurin kansu da saurin kansu da keta alfarmar addinin ubangiji ubangiji ya karanta musu wasu abubuwa ta bi zulmin min alladina hadi harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi qadrihim an sabilillah kathira saboda zalunci ne da Allah ya karanta musu abubuwa wanda da halal ne a gare su amma saboda zalunci sai Allah ya haramta musu da haramta musu da haramta musu da wanda lokacin da annabi isa alaihi salam ya zo yake cewa wani uhilla lakum ba'da allazi sabila alaikum na zo in halatta muku sashen abin da ba a saurin kanku da girman kanku da da da da da sangarewar ku ta sa ubangiji ya haramta muku na zo in halatta muku amma duk da haka ba halatta duka ba wata abubuwan kuma shari'ar musulunci da suka ƙara da sai wa ya ba anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim annabi ya zo dan ya sauke musu nauye-nauyen da suke kan su da kafarin da yake ya gado da yake ta ko'ina to haka Allah yake yi a da sunnarsa ta gabata da waɗanda suka yi masa girman kai suka yi saurin kai suka dinga tsokar iyakokinsa sai ya haramta musu wasu abubuwa da baya halatta musu haka yake gudana da shari'a bayan zuwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da saukar da wannan alqur'ani da suka wannan addini babu wani abu wanda yake za wanda yake halal ne a cikin wannan addini da kuma wani zai zo daga baya haramta Allah ba zai haramta abubuwan da aka riga aka halatta a cikin wannan addini ba tsakanin lokacin da yahudawa lokacin da yahudawa suke canzarewa Allah yana aiko da wasu annaba sai a haramta musu abubuwa a haramta musu wannan a haramta musu wannan bayan shari'ar musulunci ta ce da da da ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum babu at-tahrim ash-shar'i amma akwai at-tahrim al-qawli al-qadari mutum sai Allah ya jarrabe shi da wasu idan mutum ya kangarewa ta aikin ubangiji ko ya kula jamsar sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya jarrabe shi da wasu ra'ayoyika masu tsaurin da kadan shi yana kadin maganganu masu kauci masu tsanani tare da cewa a cikin sunna akwai abubuwan da suke na sauki sai Allah ya canje shi da gari da ba haramta miki su ba kamar yadda aka haramta wa Yahudawa amma Allah ya jarrabe shi da tahrimul qawli tare mai sauri shi da irin wannan Allah ya san ya shi ya kafa gane sai din da yake sai ka ganki ya yana cikin halin tafiya amma suka salla shi sai din da aka yi maka shi na ya rage sallah na raka'o'i ko da ko da biyu shi sai ka ga Allah ya kafa kuriyar da shi zuwa ga sai ka ganki cikin halin tafiya azumi yana wahalar da shi amma ba zai iya ajiya ba kai sai ka same shi yana azumin matan jini kuma yana cin tsada sai ka same shi dukkan wani abubuwa da sunna ta zo da sauki shi da shi bai san shi ba duk tsananin sanyin nan bai yadda ya yi shafa a kan kafarsa ba duk saurin sa da sai ake kuski kuskin ma in ya ɗan hinge to ba zai shafa ba an ya ya hinge sai wanda yake yi sai Allah ya jarrabe shi da irin waɗannan ijtihadat din ya ya canza sunnar daggare dan shi yana kusan wahala kusan wasu sunnoni da kasan to a yanzu ba ya ta in ba zai samu ya gane ba haramta masa ya aiki da su ba amma saboda zalincin sa sai Allah ya hana shi fahimtar wannan dan ya zama masa usuba da kula wanda ya zama dalilin kankare wasu abubuwa mai ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا ما ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به لا ubangiji kada ka tsora mana abin da ba za mu iya ɗauka ba abin da ba mu da damar yin ka wa afu amma sai mana afuwa sai mana rangani ɗauke lana ta kafarta mana yar amma ka ji kan anta maulana kai ne majidin kinmu fansurna ala kwanin kafiri na ka ba mu nasara duka ga mutanen da su kafirai waɗannan addu'o'i bayan Allah ya saukar da wannan aya ya zo a hadisi Abdullah da Abbas cikin sahih Muslim annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yake cewa Allah ya ce dabba an lai abin da kuka roƙa la ta ya ce la illa fi la yaqta'na dabba an la tarha saboda haka Allah ba ya kama mu da laifin abin da muka yi cikin lafiya ba ya kama mu da laifin abin da muka yi cikin kuskure Allah ya gafarta da wannan al'umma abubuwan da za ta tsoronta da za ta aikata a cikin halin kuskure ko halin mantuwa a cikin kowane irin sashi daga cikin sassan addini sawa'in abin da ya shafi aqida ko abin da ya shafi shari'a babu bangare ya fi akhir la inna fi la al sawa'in a aƙida ko a shari'a matuƙar ba bisa ganganci ba abinda za a yi saboda kuskure ko rashin sani ko mantuwa to Allah baya kama mutum da wannan Allah ya ɗauke wa al'umma wannan bai kuma tallafa wa al'umma abin da ya fi ƙarfinsa ba duk cikin abin da ya zo a shari'a babu abin da ya fi ƙarfin ɗabi'a ta ɗan adam sai za a iya samun ka cikin wani yanayi da wata abubuwa za su gagari ya kasa yin su amma ba wai don abubuwan a ɗabi'ar su ba sun fi ƙarfin mutum ta iya samu a cikin ɗaiɗaiku wani saboda ƙasa ta ba ciwo ne zai tsaye a sallah amma ba don tsaye a sallah ya zan abin da ya fi ƙarfin ɗan adam wani saboda ba da kuɗi da zai iya zuwa hanci ba amma ba don zuwa haji ya fi ƙarfin ɗan adam babu abin da Allah ya tallafa wa ɗan adam abin da ya fi ƙarfin sa wasu abubuwa ta iya zuwa su sa wani abu na wahala ya shiga ciki amma mai sauki ne وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر Allah sauki yake nufi da ku ba nufin tsanani da da haka addinin Allah yusuf ne inna hada dina yusrun haka manzo Allah yake inna hada dina yusrun wannan addini san sauki ne ولم يشاد الدين احد الا غلبه babu wani wanda zai matsa wa kansa cikin harkar addini ba ta addini ya fi karfinsa don sallallahu alaihi wasallam ke kuzo min al-a'mali la tuqul fa inna allaha la yadallu hatta tamaddu ku yi ayyukan da ɗauki ayyukan da za su iya Allah ba ya kotawa ku ne za ku so don haka wasu ma daga cikin malamai suke ganin kiran ayyuka na musulunci da cewa al'amalu taklifiyya ayyuka da aka kallafa domin kallar taklif a larabci tana nufin ilzamu ba su yi da kasa a lizimta mata abin da yake da wahala to a shari'a babu wani abu sunan shi ilzamu ba su yi da kasa komai a cikin addini mai sauki kuma ba a yadda ka doki wahala ka doki wahala ka dinkari ka da gangan da iya cewa wai sai za ka samu labara a je aikin hajji mutum ya ce a ƙasa na zan saboda wai ya tsara ala ladan ka ta tsari ka je ba ka yi ka bi hanyar da kake mai sauki ka ce sai za ka so ka tsara ala ɗin wannan ba ba maqsudul shari'a ba laisa min maqsudul shari'a al-mafaka shari'a ba ba ta nufin wahalarwa in ka ga mutum yana wahala ya sa kai cikin wahala don ba shari'a ta fita ba babu wahala in ba za ka fahimci addini musulunci za ka samu shi ne ya kowa sauki in ka ji kana jin nauyin sandoli biyar sai ka tafi zuciyar ka ka tafi imanin ka amma sallolin nan babu wani lokaci da baya mumini yake samun kwanciyar hankali da raha da raha irin da su yake samu ya sa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza azabahu amrun faja'a ila salat idan wani al'amari ya sunni tsaye da zan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya gaggawa ya je kana sallah a ciki ya kan samu sassai yana cewa a rahma bis salati ya bilal a rahma kurkar da mu ma'ana kirakan kirayo sallah ne zai yi sallah don mu samu hutu ba wai ka yi sallah ka ce ka bi ka warwe ya kai ka mai yiwa nan a ga sallah da lafiya mai sallah da ke in gida ko ya ji daɗi ba ya cikin sallah ba wai cikin yana cikin sallah ɗin bai daɗi yake ba da ya gama sallah zai so su yi ba ya kai ka mai ka sallah su mai annabi yana kiran fara sai suna kiran su bai bayan Allah suka samu raha da sauki na zuciya lokacin da suke cikin Allah domin shi ne lokacin da suka fi kusanci da Ubangiji su aka rage ma ya sai da abdu ya abdu da kuma tafi lokacin da baya ya fi kusanci da Ubangiji sa lokacin da ya tsora bai sai na fita ba a lokacin ya fi kusa da Ubangiji sa wasjud wa tsari kana yana kana kusanta da Ubangiji sa to a ce baya yana kusa da ubangijinsa yana karanta masa bukatunsa yana neman kariyarsa a ce kuma a lokacin da yake jin damuwa har da idan ya gaji sirrin da yake cikin sallah sauran ka a cikin addinin musulunci babu wani abu mai tsanani wanda suka yi hujja da cewa sai a ga ba za a ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ha ke rufi ala qadari na qadi ladan ki gargadan wahala saboda haka ki gargadan wahala ka gargadan ladan sai ka biya ki za ka ga ilimin kaga mutum ya fito ya sa ka cikin wahala ka tanda wai ai an ce gargadan ladan gargadan wahala wannan kuma ya samo asali ne daga jahilta manufa ta shari'a sai da kuma aisha lam taqtasid lam lam taqsid ay taqta ba ta nemi ta kawo wahala ba wahala ce ta rikici in wahala ta rikici ka ba sai ka nemi ta ba to sai Allah ya linka maka lada kai ba sai ka nemi ta ba ba sai ka dawo kanka ba amma in kai ka dawo kanka sai ka dai za ka kawo wahala ka da kai da wanda bai kawo wahala ba wanda ya haɗe tun daga farkon ta har ƙarshe a ƙasa wai shi don ya kawo wahala da wanda ya yi ta a hula kasta in zai yi yana cikin iya duk ya yi wanda ba tun da wanke ba a jin salada in ya fi kiyaye wasu sun nuna Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo haƙƙin sa akan abin hawan ke akan kasuwa ya haka ya je nuna ya je arfa ya dawo daga arfa ya je jifa ko akan abin hawan ke bai tafi a ƙasa ba tare da cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙarfa ne duk da ya kai wannan shekaru na manyanta amma Allah na ɗaukacin sarki bai raba shi da ƙarfin sa na jiki ba in ya gada ma yana iya yi ko da ya gada a wasu birane to amma duk da haka a kan abin hawan sa yayi cikin lokacin da wani sahabi yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƴar uwarsa ta yi ba kanci za ta tafi haji amma a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga ya ta hau abin hawan ma'ana kada ta ƙasa wa kanta lokaci ba abin da ba ta samu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ga wani mutum a tsaye a cikin rana yana ta gumi Allah ce wannan da aka ce ai yana ne ya yi alwashi zai yi ta azumi ko yaushe sannan kuma zai zauna a rana ba zai shiga ba zai zai tsaya a rana ba zai shiga ina ba Allah ya ce ai warke ke shiga ina ko ya yi azumi irin da sunna to aka tsara a musulunci ko amma wasu suna ganin ai in kana so ka samu kusanci da ubangiji to ya kamata ka wahalar da kanka ka azabtar da kanka ka wulaƙantar da kanka saboda haka sai a ce maka ai wali ka ba wali ya mu ai abola ba ke abola wai wannan ne zai sa zuciyar ki ta biyu ya fi cewa eh lalle shi ƙarfafe ne gaba da Allah har kuna yin ƙarfi cewa wai kan sanni shi ma haka shi abola yake kwana yana cin abinci tare da kan wani wani ya ce ya yi ci sai ya zo golan ma zai ci ya ga bai zakari ba sai da ni ko a tsawon abu ya Allah ina abokan cin abinci ya fi so yana wasa suna wasa yana wasa suna to kaga kaga da ba addini ba inda a cikin wannan koyarwar aka yada a cikin al'umma me za mu gama a duniya ko za a gama mutumin da za a ce ya bi dubi ya bi ya bi shanu abin da ya bi ya bi namun daji yana cin abinci tare da shi yana yana ya ka zai fita jihadi ya ka zai raya ƙasa ba za a samu wannan ba da shi yasa za ka ga dukkanin waɗanda suke abokan gaba na addinin musulunci sun fi sha'awar irin wannan aƙida ɗin aƙida ta kusanci ba ta gaba ɗaya mutum ya kakkaɓe ya zaganye ya lalace ya zauna da yunwa ya yi kwana da kwanaki a cikin duhu a kulle cikin dauɗa da datti ba a wanka ba a kasuwan ba a aiki ba a komai ya dogara da ba wayan nan shi ne tawakkali in ma ka ajiye abinci na kwana ɗaya ka fita daga layin masu tawakkali ka zauna a masallaci ko ka shiga daji sai abin da aka ci aka rage aka ba ko abin da ka tsinta akan titi in za ka samu wannan aƙida ita suka fito Shaikh Islam Ibn Taymiyyah sai su gaba da cewa wa muslim mu'mina da billahi al-akhir daga cikin abin da dukkan addinai suka yi tarayya a kanka akwai imani da ranar lahira wa ma fihi min al-thawabi wal iqabi da abin da yake cikin wannan rana na sakamako da kyakkyawan da kyakkyawa na sakamako da aljanna ga waɗanda suka yi ayyuka na ƙwarai wal iqabi ko uquba ga waɗanda suka dauke wa hanyar Allah kama akhbara Allah kama akbar Allah min yadda yake an samu da azab kama akbar Allah an imani man taqaddama kamar yadda Allah ya bada labarin imanin waɗanda suka gabata min mu'minin ko ma bihi daga cikin mu'minan al'ummomin da suka gabata bihi da shi wannan da ita wannan rana ta ranar lahar haiku ya kone a yadda yake a masar fasaya haiku kala inda Allah ya ce إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون من يرى نفس الإيمان بيضا بسكي هادوا وغير دواء من تتكوبا تتكوبا تتكوبا النبي موسى عليه السلام والنصارى والنصارى والصابئين الصابئين وضا بسكي فرق سوى بيتك سولاي قول الصابئين malamai sun mata fassara biyu ko dai suna bautar taurari suka bar wannan ko kuma suka karkace zuwa bautar taurari daga addinin annabi ibrahim alaihi salam wanda har yanzu akwai da cikin su a iraki ana kira su fadiya har yanzu akwai sauran su a kasar iraki masu bautar taurari ko kuma wanda suka karkace wa bautar taurari din suka yi addini na kawai man amana billahi wanda ya imani da Allah da yawmin akhir da ranar lahira ya amura salihan yayi aiki na kwarai salamun ajrun inda rabbih suna da ladan su a wajen ubangijin su wala kaifin alaihim wala hum yahzanun kuma babu tsoro tattare da su akan abin da za su iske idan sun mutu wala hum yahzanun kuma za su zaki cikin abin da suka bari a nan duniya ومثل أصول الشرائع كما ذكره في سورة الأنعام ده كما أصول الشريعة وأنت يأخذ أصول الإيمان ko kuma zai faɗi usul na shari'a abubuwa na shari'a wanda suka zo a cikin alkur'ani nan ma an yi tarayya nan ma addinai gaba ɗaya sun yi tarayya a usul shari'a kamar da suke tarayya a usul iman usul shari'a shi ne waɗanda ibn taymiya zai ambata mana wanda dukkan wani addini bai zo da sabanin su ba ko ne abin da za mu karanta ya zama shi ne suko na abubuwan da ibn taymiya ya ambata cikin abubuwan da duk addinai suka yi tarayya a ciki sannan kuma zai ga mana bangare na biyu abinda wannan al'umma ta ke ɗanta da shi akan sauran al'ummomi Allah ya ɗauka sarki ya mana gamba kasar da mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tambayi tambayi tambayi in ka tsaya ko ta ji a cikin hadisi Ali Musa al-Ash'ari kana a cikin sunan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam masaha ala al-jawrabayni الجورة بين مثل فاقات فاقات فاقات وين sai suke gani kana ganin musulmi sun yi wata nasara sun shiga majalisar dokokin amurka a haɗe ƙasa da suke ciki ka zara ka zara ido ka gani ne ne zai yi kuma nan in ƙasashen kula da su ne ya kuya ku zalla sun kasa yi shari'a ko wani can a tsakiyar ƙasa Allah shi kaɗai an zaɓe shi sai zai shigar da ya dinga fuske ta shari'a shi ne yana da wasu abin da ya ƙarfin haka a zaɓe yake da dokoki ba zai yi ƙetare su ba kafin ya shiga wannan gurin akwai dokoki na farko ba shi yana yin musulmi ne ba musulmi ne shi ban shi ban ta musulmi amma ta san ya yi asiya ya da biyar su da ake kawai yana amurka shi na aika kansa duk da cewa dai kan zai sa ya kafa ƙaryar nan cewa shi ba shi kawai ya shiga a matsayin sa na ɗan amurka ne kuma a matsayin sa na ya ga gunduman da suka zaɓe shi ya tabbatar musu da abubuwa na jin daɗi musamman harkar lafiya da harkar ilimi duk wanda ya takardun shi da ce wai zai kawo wani abu da ko za a kai wata wani hari ya saka musulmi ya ɗaga hannun shi da musulma ko na ce ko ne shi a kaka an ce wani lokaci sai mu ɗora mu ɗora buƙatar mu ɗora buƙatar mu akan inda ba nan kamata ba nan ya kamata wato kamar a ce a ce an ɗauki ra'ila tana kai hare-hare ƙasar Lebanon ko ƙasar Isra'ila ko ƙasar Palestine sai a bar za ta kai hari iraki sai a ce da ƙungiyoyin ƙasashen larabawa sun za su tare ko kuma sun yi zura ido muna jiran su iya hana abin da amurka za su don mu sa ido mu bar duk abin da muke yi ban abin da za su ƙarshe haɗuwa za a yi a kariya a kame ne a gaggauta da juna an daɗe ba a haɗu ba ƙarshe ka abin da za su karanta na bayanin ƙarshen tare kusan ba kafin a gama taron an gama daddabewa da amerikawan da abin da suke so ya fito da abin da ba su so kai kuma kana nan ta ji bacci kana jira a yi sanarwar ka gini za a yi kuma ku to wani lokaci in da ba nan ya kamata sai mu ɗauki abin da bai sa mu ɗauke shi wani babba kamar wata nasara haka ba wata nasara da ya shiga da kai ya shiga duk ne sai ne kuma sai tambayar da ai ba musulmi ba ne kiristoci ne ka gane ko dan ka ga an ce musulmi sun yi hijira a ƙasa in yi hijira a lokacin kiristocin ne kuma har yanzu kiristocin ba ya ba su biyu akwai su biyu amma yan kasanni ba su da komai a hannun saboda haka har ma ne suka fita suna yakar musulmi da goyon bayan da haɗin bakin suya gabanin da aka ce hukuma ce ta riƙon ƙwarya ta somaliya ta waɗanda shekara da shekaru suna tallafa sun kafa shigowa na ƙasar ana ta fashi ana ta cin zarafi ana ta kisa a ƙasar sun kasa yin komai suna kan waje sai da su waɗannan ‘yan kotunan musulunci suka zo suka tabbatar da zaman lafiya al'amura suka dawo yadda ya kamata suka kori ‘yan bakin waɗannan da ɓata gari aka kare masu laifi aka tattare su to a lokacin kuma su wannan wannan ƙasa ta haɓaka ta ethiopia ta ta ƙasa ce take zara wajen talauci ana ta abarka su je su basu daloli to ko muna tafiya ko waɗannan su kore sai da a ba su kuɗi su da sojojin a ba su makamai su ta yaki sai da ba ba ma musulmi ba ne har a jiki a yau da kai kuma ko da musulmi da su kai wannan ba abin da zai wannan musulunci na su da zai fitar da su ba musulmi ya kasa ɗan uwan su ɗan uwan su musulmi ko ya yi buwa ya lafin waɗanda suke nasiya Allah ya yaƙi musulmi ya yaƙi musulunci Allah na ɗaukacin sarki ya haɗe su gaba ɗaya ya sa su a cikin kwando guda ya yi wallazi na amuru la ta tafi bin yahuda wa nasara aidiya ba a jazin aidiya uba wa man yatawallahum minkum fa innahu minkum sai haka shi ma ya zama su ko da ba da sujin ba alfakiya wanda suke tsoron da yake a zuciya bai fito bai bayyana ba alfarki kuma wanda har yakan iya bayyana a ciki a ga mutum ya gudu ko yana rawar jiki ba fahimta alfakiya tana da alaƙa da zuciya kawai amma alfakin na alfak yana da alaƙa da zuciya sannan kuma yana da alaƙa da kasai me ya matsayin alwalar da kenan suke suke da ba ne ya kunce kala in ka ce da yawan kunce kala amma ya aika ko ko bai ko bai sako ba me ya matsayin alwalarsa malamai sun yi sabani saboda hadisai da suka zo guda biyu hadisin budda yana nuna alwala ta sani man nafsu zakara ne ta alaihi ne ba wanda ya shafi zakarin sa ya alwala ta waje ba da hadisin tarif ibn ali da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da wanda zai shafi a zakarin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma kowa ba da hakin minka a yi ɗauka su da rikin kamar hannunka ne ke nan kamar kafarka kamar kafafuyanka in ka taɓa hannun ko kafafuyanka ai ba za su kai da wala ba waɗannan hadisai guda biyu malamai suka yi wasu suka yi hadisin bukra wani hadisin kan da yake nuna tsawarware ba hadisi ne wanda yake manso hadisin bukra shi ne nasu wasu kuma suka fi suka rinjayar da hadisin kan wasu hadisin kan shi ne hadisin shi ne abin da namiji ya roƙo wannan kuma hukuncin ya shafi maza ne duk sauran da ya haɗa ta da da bai ta amina ta ta amina mata wannan mata da fara ya haɗa ta da fara da wannan saboda haka sai suke ganin ba kai ce ba ba haka aka faɗa ba tunda abin bai shafe ta ba Allah ya gane ku saboda haka sai suka ɗauki hadisin wasu kuma suka rinjaye da hadisin duk rakan cewa aka min hadisin kansu وهذه عند الإسلام كما حديثا قال ابن عمر وفق الجمع بين بين الحديثين كما شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بالإسلام أن تتعرى حديثين فجد في سجن الله في غلال هو جبال بعديث المفردة غلال هو جبال بعديث قال ابن عمر فإذا تقول أوكي حديث قال ابن علي حديث بكر على الاستخدام وأوكي سيدا أكان وجد سيدا أكان مستحب ليه يحاج مستحب ليه يحاج ولسه صلى عليه كما كما ما كان هنا استخدام صلى عليه فما كنا جميع أي في حديثين دي يأتي أثرين وقيدة بالسنة أو الكتاب فقاتل قدم آه إن كنا تقامي كم أي الولاء لا تقول على يسوده yana cewa ko da da kuma a jikinka wata ta alwala ta kare to don haka ne aida zaman nan dai zan masallata a tafi an ta fita ki alwala ba za na gudu na ha'i ba tare da wani kwanaki ba eh akwai wannan tabbar da ne kalmar ban a wurin da larabe tana shafan namiji da mace duka sai maka jin da zai da ita وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سيدنا السادس الله يرضى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.